أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي ashirin da bakwai ga watan hudu hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da nawa ne watan turawa sha hudu ga watan ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas satin da ya gabata ba a samu damar yin karatu ba uzuri ya gitta haka Allah subhanahu wa ta'ala ya so to wannan satin kuma Allah ya ba mu ikon halarta don haka za mu tashi a aya ta ɗari da saba'in da hudu a cikin suratun nisa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da za mu yi Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance ita ce makoman mu gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ce, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا ku mutane wannan nida ne kira ne zuwa ga mutane gaba ɗaya amma idan ka duba waɗansu tafsirai za ka ga su rubuta ya ayyuhan nas ya ahla makkata ko ba haka ba sai wani ya ce a to manya-manyan malamai su ce ya ayyuhan nas ya ahla makka me dalilin ya ayyuhan nasu ya ahla makka tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutanen makka ne aka turo shi zuwa gare su ba ko ba haka ba to wato dalilin da yasa suke cewa ya ayyuhan nasu ya ahla makka nan ibtida'an kenan kiran da su ya fara kafin ya kai ga wani an gane shi yasa suke rubutawa ya ahl wato ya ayyuhan nasu ya ahla makka amma ba suna nufin ya keɓanta ga mutanen makka ba kawai an fahimci wannan da kyau kakka sa tsammanin malamai sun yi mantuwa ne wani lokaci wato irin tsari ne na ilmi dole sai ka yi tambaya sannan za ka fahimta Allah ya ganar da mu ya ayyuhan nas ya ku mutane gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qad ja'akum burhanun min rabbikum hujja haƙiƙa ta zo musu da zo muku daga wajen ubangijinku malaman har da alqur'ani suke cewa kalima ta ayyuhan ya ayyuhan nas ta zo wuri 20 a cikin alqur'ani ina fata an fahimce ni wuri ashirin Allah ya kira ya ayyuhan nasu a cikin alkur'ani na farko ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اتكن سوره البقره an gane ko na karshe kuma yazo a cikin suratul hujurat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير to sai kuma malamai suka ce sura guda biyu Allah ya bude da wannan suratul nisa ko ba haka ba ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida sannan kuma da suratul hajji ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum hujja ta zo muku daga wajen Ubangijinku, waɗansu suka fassara wato burhan shine manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, waɗansu suka fassara burhan shine alƙur'ani, wannan duk ba matsala, shi alƙur'ani hujja ne an gane ta Ubangiji, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ma hujja ne ko shi ya zo da hujjar, domin alƙur'anin ba shi zai yi magana ba, manzon shi ne zai yi da'awa ya kafa musu hujja. kenan sai zaman to akwai talazum an gane shi manzon shi ya zo da littafin littafin kuma hujjan ne kenan wanda ya zo da hujja shi ma hujjan ne domin hujja ba za ta yi magana ba ta isar da kanta sai dai wanda ya zo da ita ya isar da ita mun fahimci wannan da haka ba sabani bane wanda malaman tafsiri dan kaji an ce wani ya ce kaza wani lokaci wannan khilafu tanawwu ake ce mishi wato sabani ne wanda ana iya hada maganganun amma akwai khilafu tadad sabani wanda ba za a iya hada maganganun ba amma za a yi kokari a rajja hazance mafi karfi qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzal min rabbikum daga wajen ubangijinku wanda ya nuna alqur'ani ba daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba kuma ba daga wajen kowa yake ba ya fi karfin a ce ya fito daga wajen wata halitta ya fito daga wajen ubangiji wa anzalna ilaikum haqiqa mun saukar izuwa gare ku nuran haske mubina wanda yake bayyananne to nan nuran alqur'ani ake nufi da haske ko tunda an ce an saukar manzo Allah sai ba za a ce an saukar da shi ba an saukar da alqur'ani ya zamanto nuran haske Allah ya kire alqur'ani nur domin yana haskaka duniya gaba daya yana haskaka zukata yana nuna ma mutane na gari tafarkin da ya kamata su dage a kansa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا sannan a cikin suratul a'raf Allah ya kira shi haske ko ba haka ba fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun sannan Allah yake cewa wato Allah subhanahu wa ta'ala fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna shi dai alqur'ani Allah ya nuna haske ne to sai malamai suka ce shi littafi alqur'ani a cikin ulumul qur'an saboda malaman ulumul qur'an suna bincike akan mas'alolin da suka shafi alqur'ani ko da ba ta hanyar tafsiri ba sai suka ce alqur'ani yana da sunaye guda biyar an gane ko sunayen sune na farko akwai alkitab Allah ya kira shi alkitab zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sannan Allah ya kira shi alfurqan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سنة الله يكريش التنزيل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين سنين رسولنا الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سنين رسولنا القرآن كوبا هكبا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون تو أما أنن أبند الألبين إلي بسكا واتو فيتشيوا با مي مهمنشي shin me dalilin da yasa aka samu alkur'ani waɗannan sunaye sifofin alkur'ani me yasa suka zo to kaga yan a wani bincike ne an sanya masa suna alkitab ya samo asali daga alkitaba ko ba haka ba to shi an sanya masa suna alkitab domin a ƙarshe zai zamanto littafi domin da yana sauka ne kaɗan kaɗan kaɗan kaga wannan ish'ar ne na cewa sayyidina abubakar abin da ya aikata bai saba ma alkur'ani ba an fahimci wannan da kyau daga kitaba ne domin maktubun ne fil lauhil mahfuz بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ سنن مكتوب في المصاحف مكتوب على الألواح كاغا أبن دا أكا كلاكين إذن كما مكا كلي سنن القرآن نا واتو الفرقان ميسا أكا سنيامس سنة الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل domin alkur'ani yana rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya in dai aka zo za a ana son a bambanta tsakanin ababe guda biyu ana son a gane wanne ne gaskiya wanne ne ba gaskiya ba to ta hanyar alkur'ani lidhalika sumiya furqanan li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil an kira shi tanzil an gane ko sabkakke don saboda an sabkar da shi wa innahu latanzilu rabbil alamin ko ba haka ba sannan kuma alkur'ani an kira shi azzikr domin abin tunatarwa ne wato azzikir yana iya ɗauka shi alƙur'anin wato zakiran ne shi yake tunatar da mutane ko ba haka ba ko ko an kira shi azzikir saboda ma'abucin ambatarwa ne don Allah ya ce sad wal qur'ani dhikr ana tunatarwa da alƙur'anin kuma shi qur'anin yana tunatarwa da haka sai ka kalli wannan kalma ta azzikir diddun nisyan sannan alqur'an dan me aka kira shi alqur'an waɗansu malamai suka ce daga ƙara'a ya ƙara'u ƙur'anan ne kenan daga alƙira'a ko ba haka ba imamu shafi'i shi yana ganin kawai alƙur'an ba ciro shi aka yi ba alam ne wanda yake aka saga alƙur'ani kai tsaye amma jamhurin malamai sun saba mishi domin ana kallon dalilin da yasa aka cira to kalima din an gane ko masdar ne qara'a yaqra'u qur'anan ghafara yaghfiru ghufranan kafara yakfuru kufranan to karatu kalima kuma ta qara'a malamai sun yi istinbatin abubuwan da asalin ta alugha ko ba haka ba waɗansu malamai sun kace qara'a qira'a mun faɗi wannan ko kuma qara'a ya samo asali ne daga aljam'u sai waɗansu malamai sun kace alqur'anu nan masdar ne wato abinda ake nufi da shi ismul fa'il qara'a bi ma'ana jama'a domin qara'a tana zakuwa da ma'ana ta jama'a shine tattaro abubuwa sun kace li annahu jama'a al-ahkam wa jama'a al-ayat wa jama'a al-huruf ba a karanta alqur'ani sai an hada harufa sai an hada kaza da kaza da kaza da kaza wadansu malamai suka ce a'a wato nan qara'a wato ya samu asali ne ba daga jama'a ba shine wato qara'a ya samu asali ne daga abubuwa su taru a wuri guda su da kansu ko kuma ya zamanto wato bismil maf'ul ne an haɗo abubuwa an tattara su sai ya zamanto wato masdar ne bismi al maf'ul kamar yadda in muka ce wato qara'a kenan qur'an al maqru shine abinda an tattaro abubuwa a cikin sa to nan ma babu matsala domin Allah ne ya tattaro ahkamkin Allah ne ya tattara su wuri guda ko ba haka ba mai karatu kuma yana hada haruffan alqur'ani yana iya zamantowa bismil fa'il yana iya zamantowa bismil maf'ul da haka sai kai hattara da kalima ta qara'a wani lokaci tana zuwa da ma'ana aljam'u shine har haduwar abu shi yasa aka sanya ma jinin haila suna wato alqar'u alquru li'annahu yatajamma'u fi rahim domin yana haduwa wuri guda malaman ulumul qur'an suka ci gaba da cewa shi alqur'ani yana da sifofi masu yawa ko ba haka ba domin in ka ga mutum ko in ka ga abu yana da sifofi da dama wannan yana yana da babbar daraja in kuma sifofin shi munana ne suka yawaita kuma yana nuna cewa yayi zurfi a cikin wato barna sai ya zamanto sifofin da alqur'ani kala biyu ne akwai nassan akwai istinbatan nassan shine wanda ya zo karara istinbatan wanda cikin karatu ne za a iya fitar da wannan sifa din mu ba da misali don saboda yan uwa su fahimta daga cikin sifofin alqur'ani waɗanda suka zo karara waɗanda suke ƙara nuna darajar alqur'ani saboda yawan su shine karim Allah ya kira shi karim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun sannan Allah ya kira shi aziz wa innahu lakitabun aziz لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الله يا كراش مبين والكتاب المبين سنة الله يا كراش تبيان مي بياني baro baro balla balla wato bukan dalla dalla a gane ko ba haka ba wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in sannan kuma Allah ya kire shi basair hadha basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun Allah ya kire shi muhaiminan wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مصدقا كذا مصدقا لما بين يديه وان اتما صفه القران المجيد قاف والقران المجيد برهان يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم سنا نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا موعظه الله كريش موعظه الله كريش شفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين سننكم أنا كنا كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله sannan bushra hudan wa bushra lil mu'minin sannan kuma Allah ya kire shi bayyinat wa bayyinatin min al huda wal furqan sannan Allah ya kire shi ahsanul hadith Allah nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabiha sannan Allah ya kire shi ali madaukaki wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyyun hakim sannan kuma ajaban mai ban mamaki قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا سنة أنكراش عربي دومي أنصب كدشيد العربي بلسان عربي مبين سنة الله كراش نبأ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون سنة الله كراش روحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا دومينكم شيء القرآن ينرى يدزوك تشيسا أنك سيمسونا روح وأنا كأنني دبتسفو في القرآن وأنا دقاسون زو قرارا to amma kuma waɗansu istinbadin zamu yi yanzu muna aimu ce alqur'ani bashiran ne mai gargadi ne ko ba haka ba domin mi domin shi alqur'anin inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshir kaga nan an ce shi yake yi to kaga nan sifa ce wanda zaka dauko ma alqur'ani bashiran shi alqur'ani mai gargadi ne ko ko abinda ake shiryawa ne da shi yahdi bihi Allah kaga kenan ta hanyar shi ne Allah yake shiryar suwa an gane ko kenan ta hanyar shi Allah subhanahu wataala ke shiryar da al'ummomi kana iya ɗauka alqur'ani mai gargadi kuma kana iya ɗauka alqur'ani ko ba haka ba abin gargadi da shi ko ba haka ba domin anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsaru ila rabbihim sannan kana iya kiran shi al-mu'jiz to kaga nan duk cikin alqur'ani babu inda an kire shi al-mu'jiz amma ya zamu yi mu gane mu gane mu'jiz ne saboda ya gajiyar da kowa da kowa a duniya to irin wannan wato istinbati ba zai kare ba duk inda ka karanta ta aya an yi zance ka alqur'ani kana iya ka- wato ka samo sifar da zaka iya masa istinbati in kana da fahimta in kamala ce ka tabbatar da ita in kuma na kasu ne ka kore ma alqur'ani ita mun fahimci wannan ko to wannan kaɗan kenan da haka ɗaliban ilimi gare ku ku koma zuwa ga littattafan ulumul qur'an saboda ku ga bincike da yake da alaka da alqur'ani al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti ko wato al-burhan fi ulumil qur'an na imamu zarkashi da littattafan da suka yi kama da haka ko ulumul qur'an na mana khalil qattan suna da yawa kai da littattafan da suka yi magana akan ulumul qur'an sai ka same su kaga irin bayanan da malamai suka yi domin ka samu ka haskaka da hasken malamai sai Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina mun sauka muku da haske mubinan wanda yake bayyananne yarin jayi wato ya haskaka duniya gaba daya da ba dan alqur'ani ba da mutane suna cikin bata suna cikin banna ba a san ma inda za a ba mutanen da suke suna cin riba mutanen da suke auren matan da mahaifansu suka bari mutanen da suke sakon Allah kowane iri su turbuɗe ya mace da ranta ko ba haka ba duk aikin jahiliya amma alkur'ani ya zo shirin da wannan al'umma ya akai ta hanyar wannan littafi don haka ya cancanta a kira shi haske wanda yake bayyana ni sai Allah ya ce fa amman ladina amanu billah فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما Allah subhanahu wa ta'ala ce fa amman ladina amanu billah waɗanda suka yi imani da Allah suka ba da gaskiya ko ba haka ba wa tasamu bihi sannan suka yi riko da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani nan usulul iman guda sitta ko ba haka ba sai ce fa amman ladina amanu billahi bai kawo sauran ba ina suka yi wani lokacin kuma sai ya jero su ko ba haka ba wani lokacin kuma sai shi muqarana da Allah da manzonsa ko wani lokaci ya muqarana da Allah da ranar ƙarshe me yasa aka yi haka aka tattanza salon tunda kowace kalima ba a kawo ba akwai dalilin da yasa ba a kawo ta ba kowace kalima aka kawo cikin alkur'ani akwai dalili shi yasa ya zama mu'jiza da ka cire wani harafi ka sanya wani harafi sai ka ji bai yi domin wanda ya saukar da shi alimun ne yana da cikakken sani to nan da ya kawo fa amman ladina amanu billahi duk inda kaga an kawo sunan Allah ba a kawo saura ba an hankalta mu cewa imani da Allah shine asali domin duk wanda bai yi imani da Allah ba zancen yayi imani da mala'ikatihi da kutubihi da rusulihi da yawmil akhir nan bai mako taso ba in ana ta kai ba a ta kaya ko ba haka ba eh ana batun ruwa sun ci makaɗi kana batun ganga ta jiki kaga wannan magana ai babu ta ina fatan kun fahimta to lokacin da ya kawo Allah saboda shine i- al-imanu billahi huwal asl amma lokacin da ya kawo imani da Allah da manzonsa to nan yana magana ne kan shari'a biyayya ga manzo shi yasa yake cewa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum lokacin da ya kawo imani da Allah da ranar ƙarshe kawai domin su ne manya-manyan abubuwan da suke sa ɗan adam ya aiki in ka yi imani da Allah za ka yi ƙoƙari kai ma Allah biyayya in ka tura ranar ƙarshe shi zai sa ka yi aiki nagari kuma gwargwadon iyawarka mai yawa saboda ka samu babban matsayi a ranar tashin alkiyama to lokacin da ya kawo su gaba ɗaya ko ba haka ba to nan kuma ana son a yi bayani ne na hukumce hukumce a ganar da kai ɗai bayan ɗai don ka san hukunci wannan shine sirri wato amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ana son dukkan san su ko ba haka ba wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida to kaga wannan don saboda wato ayi bayani don saboda wato mutun ya fahimci inda aka dosa ɗaya bayan ɗaya faqad dalla dalalan mubina ne ko ba'ida abin nan bai kira suna sannan imani da kaddara waɗanda suke zuwa sai su kore ta Allah ce inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa kullu shay'in indahu bimiqdar dan ka san yadda zaka samu dalilin da zaka kafa ma shi ma wanda bai yarda ba ma da hadisi a alqur'ani ta sai a samu a bashi hujja mun fahimci wannan kenan in ya kawo imani da Allah kadai saboda shine asali in ya kawo da ranar tashin alkiyama saboda kai kokari kai aiki saboda wannan yinin ko ba haka ba in ya kawo Allah da manzo kawai saboda ana zancen shari'a ne yamma manzo biyayya abin da yake wajibi in ya kawo su guda shida saboda yana son a yi bayanin su filla filla kowa ya gane inda an ka dusa fa amman ladina amanu billah waɗanda suka yi imani da Allah ko ba haka ba wa tasamu bihi suka yi riko bihi damiri yana koma zuwa gawa waɗansu malamai suka ce ya wato yarji'u ila aqrabi mazkur da aka ce wa tasamu bihi suka yi riko da Allah to min kina ad-damir yarji ila Allah waɗansu suka ce a'a wa tasamu bihi yana koma ne zuwa ga alqur'ani don an ce wa anzalna ilaykum nuran mubina ko ba haka ba wato wa tasamu bihi waɗansu malamai suka ce kuma yana koma ne zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don ya ce qad ja'akum burhanun min rabbikum to amma idan muka duba wannan duk ba matsala bane da a ce ayi riko da Allah da a ce ayi riko da littafin Allah da a ce ayi riko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutalazima ne Allah shi ya turo manzo kuma shi ya saukar da littafi yi ma Allah biyayya ko biyin wato wato yi ma Allah biyayya yi ma Annabi biyayya ne yi ma Alqur'ani biyayya ne ba yadda za a yi ka samu magana cikin Alqur'ani ta saba ma maganar manzo ko ba haka ba kenan duka tare suke in ka bi Allah ka bi Alqur'ani ka bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in baka bi Allah ba ba azancin ka bi Annabi ko ka bi Alqur'ani in baka yadda da Alqur'ani ba baka bi Allah ba baka bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba in baka bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba baka bi Alqur'ani ba baka bi Allah ba yana da kyau mutane su fahimci wannan an gane ko to shi yasa wa atasamu bihi din koda ka ji malam malamai sun yi saɓani wajen faɗar ababen ba matsala ba ne an gane ko domin mi domin wa tasamu bihi shine su yi riko da shi wani zai iya kafa hujja an ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ko ba haka ba a cikin suratu ali imran to wannan kuma da aka ce wala tafarraqu shine alqur'ani wa tasamu wa tasimu bi hablillah kenan dole nan sai ka kaddara wa tasamu bihi kenan wa tasamu bi hablihi to amma duk da haka babu wata matsala kuma waɗannan asar da suke nuna alkur'ani igiyar Allah ce sun inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ba haka ba hadisi na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kitabullahi huwa hablullah littafin Allah ita ce igiyar Allah al-mamdudu minas samai ila al-ard wanda an ka shimfiɗa shi ko aka sako shi daga sama zuwa ƙasa imamu tabari ya fitar da wannan wato hadisi da kuma imamu ahmad da imamu tirmidhi da haka zancen a ce bai inganta ba bai kota su ba akwai masu irin wannan akwai ma wani shahid da hadisi yake da shi na zaid bin sabit shi ma ya fitar da wannan da kuma ibnu arqam wanda imamu muslim ya fitar da wannan asar kaga an kai karshe ibnu hibban ya fitar da shi sannan abu shuraih al-khuzai shi ma yana da asar wanda yayi kama da wannan amma sun dan yi sabani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadha al-qur'an sababun wannan alqur'ani sabab ne sabab ba irin wanga sababi da muke faɗa da Hausa ba a'a hablun ake nushi man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila sama igiya ake nufi wani lokaci yana zuwa da ma'ana ta igiya ko ba haka ba wanda asar wato ya zo a cikin al-musannaf na ibnu abi shayba ba na abdurrazzaq ba domin akwai al-musannaf kala biyu ne sannan kuma akwai shahid na jubair ibnu mut'im shi ba yayi wannan riwaya wanda kuma imam al-bazzar ya kawo ta da imam at-tabrani a cikin al-kabir littafin sa dan haka dai a takaice wannan riwaya wanda ke cewa al-qur'ani shine igir Allah babu shakka a cikin ta amma da mun fassara wa atasamu bihi wa atasamu bi hablihi ko wa atasamu billah ko wa atasamu bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duka dai ma'anar tana tafiya a wuri guda don ya kamata mu fahimci wannan wa atasamu bihi suka yi riko da ubangiji fasayudkhiluhum da sannu Allah zai sanya su fi rahmatin minhu daga cikin wato rahma ta musamman daga gare shi ya kawo ta nakira litta'zim ana kawo suna nakira wani lokaci don saboda a nuna yana da girma yana da daraja ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa zakarin ya kira shi wato ya kawo shi littankir ay litta'zim ko ba haka ba to nan wa fadlin فبما رحمة من الله لنت لهم كاغا بيتي فبالرحمة با آآ فبما رحمة سبودا أنونا مكا ون الرحمة كنتنا دي جرما تو فسيدخلهم في رحمة من da sannu Allah zai sanya su cikin babbar rahamarsa Allah subhanahu wataala ya sanya mu a cikin rahamarsa rahama Allah ko tana da girma ta fi komai girma babu mai rahama irin ta Allah rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim wa rahmati wasi'at kulli shay'in ja Allah Allah ya sanya mu daga cikinta wa fadlin da falala daga ta wajen ubangiji ko ba haka ba fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin da sannu kuma Allah subhanahu wataala zai ba su falala falala ta waye falala ce ta ubangiji li yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli wa yazidahum min fadli li yajzihum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli kaga nan fadlin an kawo shi na kira to idafa ta wace ce falalat a'a to tashi ce an gane shi yasa ya ce wa fadli falala ta Ubangiji, to sai malamai suka yi saɓani mi ake nufi da wannan wato falala ta Ubangiji. sai malamai suka ce to falalar nan ta ubangiji shine ƙarin al- wato lada da Allah subhanahu wata'ala yake yi ma bayansa ko ba haka ba wani wuri sai ce duk wanda ya aikata aiki zan bashi mafi alkhairi sai yayi shiru wato man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza alladhina amilu sayyi'at illa ma kanu ya'malun man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faz'in yawma idhin aminun ta farko tana cikin suratul qasas ta biyu tana cikin suratul naml kaga dai yana da mafi alkhairi to sai wadansu malamai suka ce to wannan fadlikin fassara sa wato mafi alkhairi daga goma an gane ko dan wani wuri ya kira goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun a cikin suratul an'am kaga ga tafsiri ga harda sai kai hassara mahaddacin alqur'ani to sai kuma wa fadlikin nan bayan ya tashi daga nan sai ya koma zuwa ga zai lillinka daga goma har zuwa ɗari bakwai har zuwa abin da ya ga dama masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ka masali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba sai ce wallahu yudha'ifu liman yasha kaga zai lumci kaga wannan duk falala ce ta ubangiji domin nan duniya ake zancen za a baka lada ko in kayi aiki to a ina ne zaka samu sakamakonta lahira kenan dole daga nan za a fara da irin falalin da ake zance domin da nan ne in ka samu fifikon zaka samu shi a lahira an gane ko to waɗannan ayoyin da suka yi bayanin falala ce ta ubangiji da yake ma bayansa wadda tana da yawa waɗansu malamai suka ce a'a kai yana daga cikin falala ta ubangiji shine in ka mutu Allah ya baka wato kyakkyawan ambato na mutanen da za su rasu baya shi yasa annabi ibrahim alaihi salam ya roki Allah ce wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin ya Allah ka bani halshe na gaskiya a cikin mutanen da za su zo na baya ma'ana ambato in an ambace ne a ce ni mutum ne na gari duk lokacin da aka ambace ka da alkhairi ko da ka mutu za a baka lada kaga wannan falala ce ta ubangiji wadansu ba samu wannan ba an gane wannan da kyau ko kuma Allah ya faɗa cewa ƴaƴan gidan shi ma waje alna lahum lisanu sidqin aliya an ba su wannan sai waɗansu malamai suka ce a'a yana daga cikin falala kuma wadda Allah zai ba bawansa shine ranar tashin alkiyama ƴaƴanka in busu kai ka daraja ba sai a ɗaukakar da su akai ka zuwa akai su zuwa gare ka dan ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim dhurriyyatuhum kuma wama alatnahum min amalihim min shay' in ƴaƴanka sun yi imani sun yi aiki nagari kai kai imani kai aiki nagari a ranar tashin alkiyama sai Allah ya baka babban matsayi su suna matsayi na tara kai kana na sha biyu sai a ɗauke su a kai su na sha biyu saboda darajar mahaifinsu da haka in kai musu tarbiyya zaka amfanu da su za su amfana da kai ko ba haka ba ka amfana da su saboda wato su za su yi aiki na gari a ƙara maka lada kaga za ka ƙara samun matsayin da baka samu ba in sun zo sun same ka kai kuma can inda suka same ka sai Allah ya ɗauke su kuma ya kai su fadlin wannan falala ce ta ubangiji waɗansu malamai suka ce a'a wato fadlinkin nan wato fadlikin nan wato shine at-tawfiqu lil afdal Allah ya baka iko in ka tashi aikin alkhairi ka samu babba kun san shedan yana da mataki idan ka tashi aikin alkhairi abu na farko wanda yake so na farko dai ka kafirce mu Allah in ya kasa sai ya kai ka ga kaba'ira in ya kasa sai ya kai ka kananan zunubai in ya kasa to in zaka aikin alkhairi sai ya kokari ya hana ka kai wanda an mafi lada yanzu misali mutumin da zai taimaka ma mahaifin shi da wanda zai taimaka ma mahaifin wani a ina lada aka fi samun lada amma lokacin da za ka yi ma mahaifinka kyauta wallahi sai ka taushe zuciyarka da wani mutum zai zo ce ma wani ina neman taimako kai tsaye zaka iya bashi abin da yake bukata amma mahaifinka mahaifiyarka yan uwanka na kusa sai ka iske baka jin daɗi saboda shaidan yana son kar ka samu fadlin don nan in kai yi ka samu goma can in kai yi ka samu ɗari bakwai kaga kenan ko aljanna babban matsayi zaka samu kaga yana daga cikin fadl kenan shine Allah ya baka ikon ka samu hanyoyi na alkhairi mafi tsada ka bi su to wannan shi ma fadla ce ta ubangiji domin waɗansu suna da irin abin da kake da shi amma ba za su samu irin wannan garabasar ba mun fahimci wannan da kyau wannan yana da kuɗi ya gina masallaci wannan yana da kuɗi amma bai gina masallaci ba wannan ya gina masallaci biyar wannan ya gina masallaci goma wanda ina wato a wani mutum a Saudiya ya haɗu da wani mutum ɗan Najeriya ne sai ke tambayar sa kai daga ina kake ce ni daga Najeriya nake sai ce to kai mai kuɗi ne yace kwarai kuwa ni babban mai kuɗi ne yace to mine ne kake da shi yace ina da kamfani gari kaza ina da kamfani kaza ina da kuɗi ina da account sai da ya kare sai ce wallahi tallahi ni bai da kai mai kuɗi kake bace kai matsiyaci ne me dalilin ka yace ni ka ganni nan yace masallaci 35 na gina yace kuma a rayuwata in Allah bai kashe ni ba saba'in nake son in kai da na samu kuɗi a kamfani na ina kokarin in gina masallaci yace in na kare da saba'in din akwai rayuwa sai in dora kai kuna ji ka ce kamfunna kaza kaza ba masallaci ba makaranta to Allah ya kyauta to wannan duk falala ce ta Allah Allah ya baka ikon hanyar alkhairi ka samu babban matsayi domin masu imani mataki mataki ne ko ba haka ba masu aikata aiki na alkhairi mataki mataki ne to Allah sai ya ba su fadlin shi yasa yana daga cikin falalar da Allah zai baka kamar yadda zo cikin hadisin Abu Huraira wanda a cikin sahihi Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya nuna cewa idan mutum ya mutu ayyukansa na alkhairi za su yanke illa min salasin kaga daga cikin su sai aka yi zancin sadaqatun jariya sadaqa mai gudana kaga falala ce wani yana da dukiya bai sadaqa jariya ba wani yana da dukiya yayi sadaqa jariya wanne ne ya samu falala kaga falala ce Allah ya niyyar dauka ka akan wancan mun fahimci wannan ko kuma sadaqatun jariya ko kuma ka samu ɗa na gari wanda yake maka addu'a ashe waɗanda suke ƙoƙarin su hana a samu ƴaƴa ana ƙoƙarin a hana maka babban matsayi ne duk da yake su suka kirkira wannan sharri domin da ƴaƴa mai ƴaƴa shine mai arziki shine ake gone wato ake nome gonarsa kai tsaye kuma a je a yi noma kuma a kawo mai kuɗi amma yanzu an ɓata tarbiyyar ƴaƴa kuma an ce kada a haife su saboda mi saboda yanzu suna ƙaruwa ne bala'i yana ƙaruwa gare ka to don haka fadl ɗanka falala ne gare ka in dai ka samu ɗa na gari ka yi masa tarbiyya ka bi hanyoyin da ya kamata ka yi baka isa ka shiryar da ƴaƴanka ba ya kamata mu fahimci wannan in ka yi bakin iya kokarin ka Allah ya sani wani dan za ka yi haka Allah ya so babu kuma wanda ya sai mu'arada da Allah subhanahu wataala dan haka baka isa ka shirya da su ba amma ka roƙan musu Allah subhanahu wataala kuma ka yi iya kokarin ka kuma ka auro mace da za ta yi ma biyayya saboda kuma kai ma ƴaƴanka tarbiyya bai yiwa ka auro mace da ke saman ka kuma ka ce za ka ma ƴaƴanka tarbiyya ƙarya kake yi in ka bi shawarka wallahi sai ka gane kurin ka Allah subhanahu wataala ya shirya da mu fasayudkhiluhum dan haka wannan falala ce ta dan adam ya samu abubuwa kamar waɗannan abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jero na zancewa sadaqatun jariya ko da wanda zai maka addu'a ko ilimi wanda zaka bari wanda za a amfana da shi bayan ka wannan duk falala ce ta ubangiji Allah subhanahu wataala ya bamu falalarsa shi yasa sha'ir yake cewa ga waɗansu mutane sun mutu amma kuma ayyukansu suna ci gaba kaga falala ce wanda Allah ya basu wani kuma wani yana da rai amma yana nan matacce ne yace qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum وعاش قوم وهم في الناس أمواتا قد مات قوم yace waɗansu mutane sun mutu wa ma matat makarimuhum amma darajar su bata mutu ba abinda sun ka bar ma al'umma wanda take amfanuwa da shi na ilmi da na masallatai da na makarantu da adalci da suka shimfiɗa ana koyi da su cikin wato mutane wa ma matat makarimuhum ko gobe an ka tunar jiji a ce Allah ya gafarta ma wani shi ya muna kaza shi ya muna kaza wa asha qaumun waɗansu mutane suna raye ilimin suna da shi ko ba haka ba kuɗin akwai mulkin akwai wa hum fil nasi amwata tunda yanzu mata tuna don ba su yi aikin alkhairi ba balle in su mutu su samu wani abu a bayan su shauki yake cewa in ban manta ba daqatu qalbil mar'i qa'ilatan lahu innal hayata daqa'iqun wa sawani farba li nafsika ba'da mautika dhikraha fa dhikru lil insani umrun thani yace daqatu qalbil mar'i daqat buga wannan da zuciya take yi pak pak pak yace qa'ilatan lahu tana gaya ma ɗan adam ko ƙa'ilatun lahu tana gaya ma mutum innal hayata da ƙa'iƙun wasawani ya ce ita rayuwarka ita ma yadda take tafiya na haka nan a yadda agogi tafiya kakakakakakak to haka da zuciyarka take bugawa yadda in ya kai inda zai tsaya to haka ne zuciyarka za ta tsaya ya ce tana gaya maka cewa ita rayuwa wato segondi segondi ne da kuma mintutuka sakan da minutes ko ba haka ake faɗa ba annan gari qa'idatan lahu innal hayata daqa'iqun wa sawanin farba li nafsika ka daukakar da rayuwarka ba'da mautika bayan ka mutu to ayin ka mutu baka daukakar da ta ba'da mautika sai ce zikraha abinda za ta aikata wanda za a ambace ta shi na alkhairi fa zikru lil insani umrun sani shi ambaton dan adam bayan ya mutu rayuwa ce ta biyu kana zaune sai a ce imamu shafi'i kana zaune sai a ce abu hanifa kana zaune sai a ce imamu malik kana zaune sai a ce sayyidina abubakar kana zaune sai an bace annabawa shekara nawa suka yi sun mutu shekaru aru aru amma da suka yi ma Allah aiki Allah bai manta da su ba wannan ya kamata mu fahimta falala ce ta ubangiji a ambace ka da alkhairi dan haka wato fasa yudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin da falala mun kawo nau'uka da falala don haka kowa ya kokari ya nashi aikin alkhairi kafin lokaci ya zo wa yahdi wato fasa yudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima sannan Allah zai shiryar da su ilayhi zuwa gare shi an gane ko zuwa ga Allah ko ila sawabihi kenan zuwa ga wato lada ta ubangiji ko kuma ilaihi zuwa ga ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ke shiryar da mutane zuwa ga manzo ko shiryarwa ta shari'a ko shiryarwa ta azo a ganshi Allah ne ke da ikon wannan ko ko wato wa yahdihim ilaihi zai shiryar da su zuwa ga alqur'ani duk irin waɗannan ba matsala bane amma dan suka ce wa yahdihim ilaihi sai suka ce ila fadlin kenan yana shiryar da su zuwa ga falala ina fatan kun fahimta domin shine aqrabu masku wadansu malaman tafsiri ba suka ce a wa yahdihim ilaihi yana komawa ne zuwa ga ar-rahma to nan ya kamata a ce wa yahdihim ilaiha ko ba haka ba tunda an ce ar-rahma akwai ta'ul ta'ut ta'nis to ya aka ba a kawo shi ba sai suka ce a'a ba matsala bane a larabci ana iya ishara zuwa ga mace in ya zamanto bi itibaril mazkur an gane ko wato abinda ya gabata shi ar-rahma mace ce amma kuma in mun kalli ma'anarsa al-lafzu ne kenan al-mazkur wa yahdihim ila al-mazkuri abinda ya gabata na rahma waɗansu ma ilal lafza ko kuma ilal lafza waɗansu malamai suka ce a'a wa yahdihim ilaihi yana koma ne zuwa ga alfadlu da arrahma to ya kamata a ce wa yahdihim ilaihi ma sai suka ce babu matsala in dai suna tare wani lokaci guda ake kawowa yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu bai ce an yurduhu ma ba ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum bai ce idza da'awakum lima yuhyikum ba wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha kaga tijaratan da lahwan sai ce infaddu ilaiha bai ce infaddu ilaihima ba ko ba haka ba wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun kaga bai ce wa innahuma lakabiratun da haka dai a takaice sai suka ce to da fadlin da rahma az-zamir yarji ilaiha duk dai a takaice dai wato karshen dai ma'anar maganar ko mun mayar da ita zuwa ga Allah ko mun mayar da ita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun mayar da ita zuwa ga alqur'ani ko mun mayar da ita zuwa ga falala ko mun mayar da ita zuwa ga rahma ko mun mayar da ita zuwa ga dai su gaba daya dukkan su dai ma'ana abin da ake fata shine daukaka wanda Allah subhanahu wataala zai bayar Allah ya bamu ita siratan mustaqima alladhi shi yadda su hanya wadda take wato madaidaiciya wato nan malamai suka ce an yi idmarin fi'li siratan mustaqim ay wa yu'arrifuhum siratan mustaqima wadansu malamai suka ce siratan nan halun ne halu kaunihi mustaqiman shi siratan kinnan wadansu kuma suka ce a'a maf'ulun thani ne to amma yahdihim ilayhi yata'adda ila al-maf'ul thani bi ila yahdihim ilayhi to kuma siratan ya ce maf'ulu thani to ina shi kuma ila zai kuma wadansu malamai suka ce a maf'ulu thani ne shi ilaihi muta'alliqun ne jarun wal majrur wannan qadiya ce ta lugha tana da hatsari sannan Allah ce yahdihim da fi'li mudari'i bai ce wahadahum ba don mi don hidaya ba ta karewa tun da nan duniya har sai zuwa ka shiga aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah kaga hadana li hadha منذ fi dunya in baka gane ba domin inda baka samu shiriya a duniya ba ba za ka samun shiriya ba a lahira ko ba haka ba rikicewa za ka yi shi ya samu na akwai ta al'ada nan kasashen mu sai mutum ya je ya sayo kawaidi a kasuwa sai ya ce malam naji an ce akwai tambayoyin kabari wa idza mata al'abdu su kadai nake so a koya mutum ya shagiya yayi zina yayi banna yayi abin da ya ga dama ko ba haka ba kuma sai ya zo ya ce a shi abin da yake so akwai mai zama abu sai ka iske fasi iya harce zama abu wai tambayar kabari ta da munkarin wani kiru da zunzo wa in zama tal abdu ja'ahu fi qabrihi munkarin wani kirun fa yaqulu lahu man rabbuka fa yaqulu rabbi allah sai haddace wai shi abin da yake so da ya zo kawai sai ya yi mamanar kiro wayo ya kare shan giya da zina da cin mutunci da zalunci da fasikanci kuma ya haddace wa in zama tal abdu da ya zo shi kenan zai karanta ma wani kiri ko na makiri wa in zama tal abdu ya samu lese fase zuwa aljanna kai tsaye ka tsaya ka yi sallah yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wanda yayi imani da kalima ta la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi aiki tukuru da yaje Allah zai bashi iko yusabbit amma ka je kai bannaka ka kare ka je ka bi dawai zama tal abdu cikin qawaidi ka kare babu wani zama tal abdu kashi zaka sha ka gyara da Allah tun da nan duniya amma wai zama talabur ku zo kuna koya magayu wai zama talabur shikenan bakin wai shi bai koyan tauhidi bai koyan sallah bai koyan azumi bai yadda ake azumi bai yi amma ka iske wa izama talabur ya harce ta dam mala'iki mutuna zo duk za ta tarwace ba za ka iya komai ba billahi alladhi la ilaha illa huwa dan haka abi Allah kawai wa yahdihim Allah zai ci gaba da shiryar da su tun daga shirya ta duniya har inda za a kai aljanna duk shiriwa ce ta Allah subhanahu wataala siratan mustaqima hanya wadda take ita ce madaidaiciya hanya wadda take madaidaiciya Allah ya bayyana ta a cikin suratul Fatiha ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim hanya waɗanda Allah ya ni'ima akan su sune annabawa da sauransu waɗanda suka zo sannan kuma Allah ya kira shi hanya ce tashi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard kaga hanya ce ta Allah hanya ce ta masu imani hanya ce ta Allah don shi adda abusa shi ya halicce ta ko ba haka ba sannan kuma hanya ce ta wato masu imani saboda su suke shiga an ce yana shirye suwa an ce baya shirye suwa shiryarwa ta tabbatar da mutum akan imani sai Allah shiryarwa ta bayani manzo yana iya ta don kaka zo ka ce alqur'ani ya ci karo da juna ina fata an fahimce ni da kuma ana aiki da abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa to da kuma Allah ya shi- ya shirya da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga siratan mustaqim wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim sannan kuma su sun kauce sun kauce a nan duniya shi zai zama tuwa sanadiyyar su kauce a can lahira wa innal ladina la yu'minu bil akhirati ani sirati lanakibun sun kauce manan dan nan duniya ko to daga can kuma wannan siratan mustaqima guda ne a fallon ba a samun nabiyu wa anna hadha sirati mustaqiman فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون باشي واسمو ta hanya wadda ba wannan ba annabi ibrahima yana daga cikin su ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim annabawa gaba daya wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wa istabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim babu annabin da ba akan shirya yake ba Allah ya shiryar da mu ويهديهم إليه صراطا مستقيما الله ذي شريد دسو هنيا ودتكي أي تتي هنيا مريدتيا سي الله سبحانه وتعالى تي يستفتونك
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
Allahu akbar Allah ya ce yastaftunak wato suna tambayar ka suna neman fatawa domin al-alif wa sinu wa ta tana daga cikin haruffan da suke nufin at-talab wani lokaci wato al-fatwa shine tambaya istafta ya nemi ai mai fatawa ko ba haka ba Imam al-Qurtubi yace wannan aya ana kiranta ayatu sayf li annaha nazalat fi zamani sayf ana kiranta ayatu sayf domin ta sabka a cikin lokacin sayf menene as-sayf لإلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف lokacin zafi to wato malamai sun yi taksimin qur'ani zuwa ga abubuwa da dama cikin ulumul qur'an akwai alqur'anu saifi wanda ya sauka lokacin zafi akwai alqur'anu shita'i shine wanda lokaci ya sauka lokacin sanyi ina fata an fahimce ni to kuma akwai alqur'anul makki akwai almadani na makka da na madina ko ba haka ba akwai bayanai da dama akwai alqur'anu safari wanda ya sauka a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana balaguro akwai alhadari wanda ya sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gida zaka iske akwai taqsimat ilmiya waɗanda malamai suka yi dole sai kai bincike zaka san su wannan kuma dan me ake cewa ya sauka da dare ya sauka da rana saboda a ƙara nuna maka inayar yadda musulmai suka kula da littafin Allah ina fata an fice ni ba wai dan saboda kai ana so a yi labari bane a ce da daddare ko da safe a ana so a nuna maka an san lokacin muhimmanci abin yana da muhimmanci gare ka ka san da shi yanzu ga muna muna da yan kwallo mutanen da suke so yan kwallo ko ba haka nan bane shi bai san tarihin sahabbai ko guda ba amma in kana so zai gaya maka dan kwallo ya gaya maka sunan mahaifin shi mahaifiyar shi likitan da ke yi masa magani simkin da yake son ya sai wannan dan kwallon mi ya aje a a cikin account kinsa ya gaya maka yana da lafiya ko bai da lafiya me ya sunan likitan sa ina wannan mutu kafiri zaka tsaya kana bincike irin waɗannan abubuwa da suka fi to alqur'ani ya kamata a yi ma wannan dan haka raddi ne muka yi musu an gane ko to yastaftunak suna tambayar ka an gane ko ko kuma wani lokaci alqur'ani da yazo yasalunak suna tambayar ka suna neman fatawarka to sai Allah ce qulillahu yuftikum kace Allah shine yake yi muku fatawa Allah da kanshi kaji fatawa ta ƙarshe wadda daggare ta an kai kankat sai dai ayu baya an gane ko Allah yake ba da fatawa to shi yasa malamai suke yin littattafai wani lokaci sai su kawo fatawa an gane ko to in za a fara da fatawa za a fara da fatawa ta Allah ita ce ƙarshen fatawa Allah da kanshi na yi fatawa Sheikh Muhammad Al-Abid Shanqiti a cikin wata risala da ya rubuta wato akan al-Islam dinun kamil yace fatawa samawiyya rabbaniyya fatawa wadda ta zo daga sama ta ubangiji Allah da kanshi ya bada amsa a Uhudu ko ba haka ba awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha ko ba tambaya sun kai ba Allah ce to qul huwa min indi anfusikum kaji fatawa ta Allah kak an gane ko kenan dole a koma zuwa ga alqur'ani ai istinbatin fatawa ta ubangiji don a samu haske sannan kuma bayan mun samu fatawa ta Allah ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala sai littafi ya sanya masa suna fatawa imamil muftina fatawa ta shugaban masu fatawa na duniya gaba ɗaya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karanta wannan littafi kaga hukumce hukumce dan haka fatawa abu ce mai muhimmanci Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da al-fatawa ko ba haka ba fatawa kusan mujalladi 36 in yayi fatawa yana rubutawa ana ajewa daga baya aka hada su kaga ya bar ma al'umma abu mai yawa ko ba haka ba shi yasa wata ɗaliba ma a ƙasar Libya ya ƙasar Algeria ta rubuta magister akan al-fatwa da wai matsayinta da irin yadda kamata a yi fatawa in mutum ya samu wannan zai karanta Imam Suyudi yana da littafi Al-Hawi lil Fatawa ya hada fatawoyi da dama kusan mujallaji hudu ne irin taba'ar da na gani fatawoyi daban-daban irin yadda ake yi sannan kuma akwai fatawoyi na malamai da dama za ku ga ana har hada su wani lokaci wanda sun bada su ne a cikin munasabat da dama akwai fatawa na Sheikh Bin Baz akwai fatawa na Sheikh Ibn Uthaymeen akwai fatawa Sheikh Al-Albani wani lokaci su suka yi aka dauka ko a kasat ko kuma aka rubuta aka har hada su ɗalibai suka yi wannan aikin an gane ko akwai fatawa ma da na gani na Sheikh Usman bin Fodio wani dan uwa daga cikin mutanen Najeriya ya hada su a cikin mujalladi ɗaya fatawoyin da malam yayi duk da yake ba gaba ɗaya bane waɗanda ya samu ne ya kai gare su sai mun yi hankali akwai akwai alhawi fil fatawa akwai alhawi fil fiqh al islami dan alhawi fil fatawa littahi ne lil fatawa ko lil fatawi duk ana fada a lugha shine na Imam Suyuti akwai alhawi fil fiqh shafi'i an gane ko wannan kuma na imamul mawurdi ne littafi ne mujalladi arba'in jika ɗari uku ake sai da shi wannan littafin kusan abin ban mamaki wato lokacin da imamul mawurdi ya rubuta wannan littafi lokacin da turawa suka je suka yaƙi ƙasashen musulmai ashe littafin sun tafi da shi duk ƙasashen musulmi gaba ɗaya aka bincika ba a samu wannan littafin ba sai dai a samu mujalladi biyu uku ko da aka zo ana bincike amerika cikin inda suke ajiyar littattafai sai aka iske wannan littafin Saudiya ta nemi a kawo mata wannan littafin suka kiya. Wallahi sai da aka sai shi dola dubu ɗari. Dala dubu ɗari Saudiya ta sai wannan littafin aka kai shi jami'atul ummul qura ɗalibai suka yi ta hakikin sai yanzu shine ake na ana yadawa a duniya. Da haka yana daga cikin ma dalilin da ya sama da tuna da littafin. Sannan kuma fatawa tana iya zuwa fatawa ta mutum ɗaya malami ya bada fatawa akwai alfatawal jama'iyya wanda malamai za su haɗu su bada fatawa shi ma yanzu wannan lokaci akwai mas'alolin da dole sai an haɗa malamai da dama kun ga muna da lajinar da'ima ta fatawa a ƙasar Saudiya ko ba haka ba banda ita ba ita bace akwai majma al-fiqh al-islami wato majma ne wanda malamai na duniya suke haɗuwa don saboda bada fatawa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yana daga cikin wanda suka halarta wannan wurin a lokacin da yana rayi Allah ya ji kansa sannan kuma akwai Dr. Abdallah Maiga shi kuma anan Nijar yake shi ma yana daga cikin majalisar malamai ta Jidda da ta Makka wannan tarabita ta fiqh islami waɗannan suna daga cikin waɗanda suke bada fatawa in al'amari ya shafi duniya za a tara malamai kowane fanni su kawo nasu ina fata an fahimce ni to amma mu nan fatawa yanzu hatta da dan kwaya shi na bada fatawa billahi lazi babu ruwan shi akwai majma'a fiqh islami na Jidda akwai na Makka akwai na Azhar kasan Misra ko ba haka ba su ma suna da kuma kowace ƙasa tana da nata majalisa wanda ke bata fatawa ko ba haka ba kowace gwamnati tana da nata kowane sarki da hakimi shi da malami ne wanda ga mai fatawa kowane alaji yana da nashi malami kowace kungiya tana da mai mata fatawa sai dai ayi hattara ko ba haka ba domin matsayi na wanda ba a san koko za a kare lafiya ba da haka kuma akwai fatawoyi ayi hattara sama internet yanzu ga sunan kowa yana ba da fatawa irin abin da ya ga dama yana da kyau mu san irin nau'in waɗannan fatawoyin kowace fatawa dole ne mai fatawa sai ya kalli nafsi da kuma hali yana daga cikin abin da ake kallo an gane ko nafsi da hali nafsi da hali in an ce nafsi shine ka kalli menene ina zaka samo hujja aya ta alqur'ani ko hadisi ingantacce kan mas'ala sannan halayen mutane suna bambanta yana yiwa mutu, wato mutane biyu su zo su yi min mas- tambaya kan mas'ala daya in ba su amsa daban-daban wanda yana daga cikin abin da mutane ba su gane ba sai su ce malamai suna karya ba haka nan bane ibn abbas wata rana wani mutum zai tambaye shi ce me hukuncin mutumin da ya kashe mutum yana da tuba ko bai da tuba ibn abbas ya ce yana da tuba wani mutum ya zo ya ce ibn abbas me hukuncin mutumin da ya kashe mutum yana da tuba ko bai da tuba ya ce bai da tuba sai bayan waɗannan mutane sun daga sai ce akramaka allah ya akai haka ya ce wancan ya zo cikin nutsuwa ga alamu ya aikata ba za mu toshe mishi kofar ubangiji ba wanga kuma da ya zo malam in mutu ya kashe mutum yana da fitawa shi na gafara yana samun gafara da kaci mai ana samun gafara zuwa zai iya kashe saboda yana da niyyar aikatawa to dole ne alkali in zai bada fatawa da malami sai ya zama to yana da zaka kana da wayo dan wani sai saki mata sai su dubu kullun yazo ya ce maka a kaza ne kaga sai ka bayyana mai mata sai a ci gaba da zina in mutum ya zo ma da fatawa ko za ka yi shari'a ko za ka yi dole sai ka zamanto ka kalli nafsi ka kalli waƙi'a domin tana yiwa a samu bambanci tsakanin wane da wane ko ba haka ba kenan wannan hukuncin sai an ƙara wani abu sai an rage wani abu wanda ya zo da kyakkyawan niyya a san yadda za a bashi amsa wanda ya zo da mummunan niyya a san yadda za a bashi amsa mun fahimci wannan da kyau don haka wannan ba cin karo bane nafsi yayi ko da kuma ɗalibai ku sai da za ku mu'amala da fasahohi kada ɗalibin ilmi ya zo ko ba haka ba ya zo ya iske za a bada fatuwoyi na ƙasar Saudiya ya ɗauko su yana karantawa kuma ya zo ya ce ya kawo su a nan kai tsaye akwai fatawar da ta Saudiya ce kuma ta dace da duniya gaba ɗaya akwai fatawar da ta Saudiya ce amma ba ta dace da kowace ƙasa ba in ba Saudiya ba ina fata ana fahimta ta domin wannan daga cikin matsaloli da hudubobin da suke dauka kaga dalibi ya dauko huduba da an kai haramin makki makka ko madina ko wani wuri akwai ababen da duk sun shafi mutane kamar yanzu misali an umurci mutane da su ji tsoron Allah al'amru bit taqwa ya shafi kowa ko bai shafi kowa ba ya shafi kowa da kowa to amma ya dafa'una hamsa alaf riyal suke sawar riyal dubu biyar ka ɗauko riyal dubu biyar ka ce wani ya ɓanda ta riyal dubu biyar mu ne nijar muna kashe riyal sai fa mun ka sani sau najeriya naira america kenan in za ka ɗauko hutuba ka kalli abin da yake da alaƙa da saudiya an gane ko wanda ya keɓanta da ita sai ka cire wannan abin haka ne zaka yi in kana son ka ci nasara amma ka zo ka ce yusrifuna alafar riyalat mu ne mu nan bamu da riyal kaga ma wani sai ya gane cewa kawai dai kofowa na kai tunda daliban na zamani suna kofowa ga waɗanda hudubobi guda 50 da an ka zo wani littafi wani malami da ya huduba 50 da biyu tunda wato satutuka na abin nan na shekara hamsin da biyu ne kenan kowane sati yana da tashi khutba khassa bihi ko ba haka nan bane sannan kuma da sauran mu namu waɗansu waɗanda sun karike guda ko da yaushe suke maimaitawa da haka dai a takaice dole ka san yadda zaka yi mu'amala in wata muhadara ce in wata fatawa ce in wata khutba ce dole in zaka yi amfani da ta wani malami ka san yadda zaka yi amfani da ita in akwai abin da ya kamata ka ƙara ka ƙara in akwai abin da ya kamata ka rage ka rage ka amfana da malamai kowa yana amfanuwa da wani ina fata an fahimce ni to don haka dai a takaice kun ji dai yadda fatawoyin na suke kuma ba kada a yi kasuwanci da fatawa domin wuta ce ake ci yana daga cikin abin da kuka ganin yanzu wannan zamani an mai da fatawa ita ce abin da ake ci ka zo ka nuna kai na Allah kake ka nuna mutane ka nuna ma mutane na Allah kake ka taho ni ko ka rinka min fatawa in rinka biyan ka akan fatawar da kake yi akwai hatsari sosai mutum ya dauki matsayin mufti ko matsayin alqadi domin Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa da yayi na kan yadda ya kamata a yi fatawa da kuma ilmu usulul fiqh sai ya sa masa suna i'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin kamar kai ka zo ne a madadin Allah kana bada fatawa to ka zo ka yi ƙarya tunda ka ce hukuncin Allah kaza ne to hukuncin Allah kaza ne ka zo ka faɗa ka ce Allah ya ce ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kai mu Allah ƙarya kai mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya wai sai hana ka shiga wuta to dan haka dai a takaice wannan al'amari ne yake na da wahala kuma muna kiran malamai musamman wannan lokaci da muke ciki su ji tsoron Allah subhanahu wataala yastaftunaka suna tambayar ka wannan aya ina ga an nuna mini kuma lokaci ya dan matso kenan ba zai mu dan fassara qulillahu yuftikum fil kalala kace Allah subhanahu wataala shi yake muku fatawa a cikin al'amarin kalala an gane ko al kalala nan ba a fassara ba sai malamai suka ce to in ka kalla bayanan da zai zo za su zo su za su fassara mashi domin Allah ya ce inimru'un halaka bi dilalatil mantuq in ji malaman usulul fiqh idan mutun ya mutu ko ba haka ba laisa lahu waladun bai da ɗa kaga almafhumu kenan wato inimru'un halaka idan mutum ya mutu laisa lahu waladun bai da ɗa mi za a fahimta kenan sai ya zamanto walahu ukhtun kuma yana da yar uwa to kaga nassu ya faɗi mutuwarsa da rashin ɗa mantuki na in babu ɗa walahu ukhtun yana da ya wannan mafhumi na domin ya ba ta a gado sai in babu uba sai ya zamanto alkalala wanda bai da ɗa ne bai da mahaifi sai mu fassara kalimomin dole sati mai zuwa sai mun sake komawa kan ayat don tana da bayani in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak kenan walahu walahu ukhtun tana yana da yar uwa falaha nisfu ma tarak tana da rabin abinda ya ya bari na dukiya wa huwa yarithuha shi yake gadon ta gaba daya in lam yakul laha walad abinda ta bari kenan in ba ta da da fa in kana tasnataini in sun kasance biyu falahu masulusani mimma tarak suna da sulusi guda biyu na da abinda ya bari wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan in sun kasance yan uwa ne maza da mata falizzakari mithlu haddil unsayayn namiji yana da kaso biyu mace tana da kashi guda yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana muku bayani an tadillu dan kakkufata Allah tadillu ko kuma karahata an tadillu Allah yana kyamar mutane su bata wallahu bi kulli shay'in alim Allah mai iko ne akan komai sura ta kare amma kuma bayani bai kare ba insha Allah ta'ala sati mai zuwa zamu dan koma baya mun gode ma Allah da ya nuna muna karshen wannan sura haka abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala gafarta muna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته